الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يومنا شاءكم قوة الربيع الأول جرم الله صلى الله عليه وسلم دبو ديا دا دليهدو دا أربعين دا تقوس وان دا إلاتي دا عشرين دا بير da shida ko? ishirin da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da shida a muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin bulugul maram minadillatil ahkam na babban malami ibn hajar al-asqalani rahimahullah wannan shine karatunmu na 241 ko? ومالا يتي وعن حذيفة رضي الله عنه وعن حذيفة بني نعم وعن عائشة بعيشة بقو يوه هكذا وعن عائشة رضي الله عنها أن كربو دك عائشة الله قال متيردا قالت تتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تيرا دا أمنت الله سكارة تبتا أغريش يتي لا تسب الأموات kada ku zagi matattu kada ku zagi mamata waɗanda suka cika suka rasu fa'innahum saboda lalle su kad afbau sun riga sun tafi ila ma ƙaddamu ya zuwa ga abin da suka gabatar da shi na alkhairi ko na shari mana shi ke na aikinsa ya kare kowa ya tafi inda za ya karbar sakamakon aikin shi tsara ka zagin su ba zai kara masu komi ba ko ba haka ba sannan kuma su ba su nan me suka yi na zage su akhrajahu al-bukhari wani hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi yana nuna mana cewa baya da kyau zagin mamata dukkan mamata gaba daya kafirai ne ko kuma ko wanda ga kafirai ba musulmi duk ba a zagin su da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani abin da yasa saboda sun riga sun tafi ya zuwa ga ainihi abin da suka gabatar da shi na aikin su lamarinsu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi mun karanto shi can baya amma da dadewa mun karanta shi a cikin kitabul jana'is kusan ma shine hadisi na ƙarshe kuma riga mai magana akan shi wallahu ta'ala alam hadisi na gaba malam yace wa an huzaifata radiyallahu anhu qala an karbo shi ne daga huzaifata Allah ya kara mashi yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah jira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la yadkhulul jannata bai shiga aljanna qattatun annamimi mai annamimanci bai shiga aljanna muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin. Abin da ake ce maqattatu shine namam, annamimi, mai annabimanci. Wasu kuma malamai suka ce akwai bambanci tsakanin wato qattatu da namam. Wato qattat shine wanda yake sata saurari. ya satan labari hiran mutane ya ɗauka ya gaya mu wani ba tare da an sani ba ke yake ce makatata annamimi kuma shine wanda za a abin tare da shi yana tare da ku kuma yana tare da wasu in kun kare duk abin da kuka yi gaba ɗaya sai ya ɗauka ya kai ma wasu yake ce ma annamimi to dukkansu dai ba su da kyawu gaba daya da wanda aka yi da shi da wanda ya sata saurare kaga wanda aka yi da shi ya amince mashi shi kuma wanda ya sata saurare ba a san da shi ba ya yi munafurci kuma ya doki wannan labarin da ya je je kai ma wani dukkansu sun yi aiki mara kyawu abin da ake ce ma annamimanci wato shine daukan labarin wani ko maganar wani ka kai ma wani da niyan kawo banna tsakanin wanda ka ɗauko labarin ka kawo mashi da wanda ka ji labarin wani shi muna ganewa ko to wannan shi ake ce ma annamimanci Allah subhanahu wataala ya tsawace mu daga yin da'a ga annamimi Allah ya ce wala tuqi kullu halafin mahin hamazin masha'in binamim kada ka yi biyayya kada ka yi da'a ga magana annamimi wanda yake yawo da annamimanci kakka mai da'a domin da wanda yake yawo da annamimanci ba mutunan kirki ba ne sana'a shi sana'a banza ce domin shi da ma annamimi so yake hada gaba ya kunna wutar gaba tsakanin wanda ya ji labari bai shi da wanda ya ɗauko labarin ya kawo ma kuma addinin musulunci addini ne da Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu yi shi saboda mu so juna shi yasa ma Allah ta'ala da yawa cikin abubuwa yana so mu yi su tare ba dan komai dan mu ƙara son junan mu mu yi sallah biyar tare mu yi sallar juma'a tare kadi ba kaga an yi wasu shekaru garin maradi masallaci guda ne na juma'a kowa ce yake ta yi sallah sai inda kake daga sahutun daga masallaci na gidan sarki har zuwa dan tudu sahu ne daga nan zuwa tebiri daga nan har zuwa gidan alkali duk waɗannan hanyoyin cika suke dam musamman lokacin da aka ce ma karfe biyu ba minti goma ta yi lokacin an tada sallah to Allah subhanahu wataala dai ya shar'anta mana saboda mi ya shar'anta mu saboda saboda mu so junanmu ko kuma wani ya zo ya zanki watsa mu kuma cikinmu yake kaga kenan haduwanmu da san junanmu da kaunar junanmu ba ta burge shi tana ka shi abin da yake so mai ta gaba mai ta fada mai ta kiyayya tsakaninmu yake sa Allah subhanahu wataala yana ayi masa da'a Allah subhanahu wataala yana ayi biyayya gare shi saboda kenan annamimanci bai da kyawu ko kada a daga cikin malamai waɗanda suka fassara wato annabimanci akwai al-Imam ghazali yace abinda ake ce ma annabimanci shine wato tona asiri tona asiri shi ake ce mami ko kuma tona asira abinda ba a so a tona shi yawa wanda aka dauko magana aka kawo mashi ba ya so ko ko wanda aka dauko magana da gare shi ba ya so tona asiri da irin wannan yaya abinda ba a so a bude shi to shi ake ce ma annabimanci yawwa kuma baya da kyawu ya ce irin wannan annamimancin da nuni ne za ka yi a da magana za ka yi da rubutu za ka yi duk baya da kyawu sauraka annamimanci baya da kyawu ya ce imamul gazali yake cewa bismillahi a zan ƙibe a hankali da za ka ga mutum yana ƙoƙarin ɓoye kudin shi wani wuri inda yake tunanin wani muguwa zai ɗauka kuɗin ya gane su ba to sai kaje ka gaya wani kayan annabi manci ka san malaba kuri tana da yawa a cikin jikin mutum ko? ha? ya za a yi da wannan abu ruwa ya kamata a sakon to saboda haka annabimanci baya da kyau wannan hadisi yana nuna cewa mai annabimanci baya shiga aljanna akwai wani hadisi da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam at-Tabarani ya bidar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna dhu hasadin mai hasada baya daga cikin mu wala namima haka ma mai bokan mai abin nan mai annabimanci shi ma baya cikin mu wala kahana haka ma mai bokanci baya cikin mu wala ana minhu manzo Allah yace haka ni ma bani daga cikin su kamar yadda su ba ciki na suke ba nima ba ruwana da su saboda haka mu daina hasada mu daina annabimanci masu bokanci masu bari san cewa ba da kyawu manzo Allah ya karanta alladhina yuzuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu butanan wa ithman mubina waɗanda suke cutar da mu'mine maza da mata ba tare da abin da suka aikata ba Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle sun dauki laifi mai girma sun dauki zunubi bayyananne haka imam Ahmad ya fitar da hadisi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaru ibadillah mafi alherin bayin Allah alladhina idza ru'u dhikrallah wadanda idan an gansu sai a tuna Allah haji wanda tsananin yadda suke magana game da Allah game da alkur'ani mai girma game da ambatan Allah da zikirin Allah da wa'azi da tunatarwa da fadakar da mutane da an gansu masu ya tuna Allah akwai bayan Allah waɗanda Allah ya ma waɗannan baiwa wa sharru ibadillah manzala ya ce mafi sharrin bayan Allah almashawuna bin namima sune waɗanda suke yawo da annabimanci kaji su waɗannan suna yawo da magana Allah da manzo Allah su kuma waɗannan suna yawo da magana shedan albaguna waɗanda da an gansa ce tawo tawo yanzu kaji wani labari da haka su ba su tunatar da kai Allah sai dai su tunatar da kai tashin hankali albaguna lil bura'il aiba manzo Allah yace waɗanda suke neman aibi ga waɗanda ba su ji ba su gani ba yashuruhumullah Allah subhanahu wataala zai tara su ranar alkiyama fi wujuhil kilabi da huskokin karnuka annamimi zai tashi ranar alkiyama da fuskar karnuka kare mai tsinin baki Allah kiyaye da sauran hadisai waɗanda suka zo da bayanin wato annamimanci akwai hadisin da ya zo da larikul jannata nan mam mai annamimanci ba ya shiga aljanna maimakin qattatu din wani lokaci malamai suka ce annamimanci yana iya zama wajibi kamar idan mutum ya ji wani mutum yana ba da labarin zai cutar da wani zai cutar da shi da zalunci da kuma keta da bakin ciki nan ya zama wajibi ka tsawatar da mutunan ka ce kakkai in ya kiya kai kuma sai ka je ka gaya mashi wannan annamimanci ne ko ba annamimanci ba ha annamimanci ne ka je ka gaya ma wanda za a cutarwa din ka ce wani zai cutar da kai amma ana so in ka ji wannan ka mai magana ka ce kakka yarda kai ba da kyawu bai kamata tsakaninka da wani a ce kun yi wannan abin ba in ya ki yarda ce wallahi ba wanda ya sai hana sai ka je ka gai sai ka je ka yi annamimanci wanda ya zama dole kayi ne saboda mi saboda wancan mutum ya shiga cikin taitayin shi ya shiga cikin cikin shiri ya san cewa lalle duk lokacin da ya ga wani to wani yana da aniyar yayi mashi wata mugunta Allah ya kiyaye saboda haka hadisi yana nuni akan girman zunubin annamimanci zunubin da aka ce ma zai hana ka shiga aljanna ai kaga girman shi ya kai ya kawo kenan ba ma zunubin da yafi shi tunda an ce kai ba ka shiga aljanna to duk zunubai dai kenan duka mashi suke kenan waɗanda suke masu girma ne gunguma gunguma waɗanda ba za su barin mutum ya samu rahama Allah ranar alkiyama ba shi yasa alhafizul munziri rahimahullahu ta'ala yace al'umma gaba daya sun hadu sun yi ijma'i akan cewa annabimanci haramtaccen abu ne kuma lalle tana daga cikin mafi girman zunubai a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya kiyaye mu hadisi na gaba malam yace wa Anas radiyallahu anhu qala an karba hadisi daga Anas Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maki zira da aminci Allah su kara tabbata gare shi ya ce man kaffa ghadabahu duk wanda ya kame fushin shi kaffa Allahu anhu adabahu Allah subhanahu wata'ala zai kame mashi azabar shi akhrajahu at-tabarani imam at-tabarani fitar da shi fil awsat a cikin littafin shi al-mujam al-awsat wani hadisi ne mai rauni kwarai da gaske walahu shahidun kuma yana da wani hadisi da yake mai shaida min hadisi ibn umara daga hadisin abdullahi dan umar inda ibn abid duniya a wurin dan abid duniya wani malami ne da ake cewa dan abid duniya wanda yana da littattafai da dama littattafai ne waɗanda suke kwadaitarwa da tsoratarwa littattafai ne da ya rubuta su akan ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to littattafai ne waɗanda akwai hadisai da yawa masu rauni kuma akwai hadisai da yawa ingantattu a cikin su to shi ma dai wannan shahidin da malam yace akwai shi a wurin ibn abi duniya shi ma dai mai raunin ne baya da inganci saboda haka hadisi ne mai rauni ma dai malam ya kawo shi ne don ya nuna mana mi don ya nuna mana falalan kamun kai ko kuma kame fushi mana idan ka yi fushi abinda zai faruwa bayan fushi din ka kame ka hana kanka muna ganewa ku yawwa in kayi bishi kaga akwai zagi akwai bugu akwai tura akwai gaba akwai abubuwa da yawa sirrin ka ya baci hadisi yana kwaretar da mu yana bayyana mamu falala da ke akwai in ba kai waɗannan abu mu kayi bushin amma sai ka danna zuciyarka ka taushe ta ka nuna mata kahi ta ƙarhi ka nuna juriya ka nuna haƙuri ka yaƙi zuciyarka ka taushe ta kuma wannan al'amari ne mai tsananin wahala saboda wahalar shi ana hadisi ya nuna cewa duk wanda ya kanan Allah ta'ala zai sanya sakamakon shi shine bi kame mashi azaban Allah subhanahu wataala ko kuma haka Allah ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani Allah ya ce wa idza ma ghadibu hum yaghfiruna mutanen kirki bayan Allah na kwarai su ne waɗanda idan ransu ya bace sai su yafi kuma Allah ya ce wal afina anin nas masu yafe ma mutane su ne yan aljanna to kenan kaga wannan yana nuna cewa wato duk baya da mun yi tayin magana akan me akan fushi yawwa ba dade ba mun karanta hadisin la taghdab faraddada miraran qala la taghdab mutunan da yazo ce manzo Allah kai mana wasiya manzo Allah ya ce kakkai fushi mana annabi alayhi salatu wassalam yana ce mai kakkai aiki da mi kakkai aiki da abinda fushi yake haddasawa irin na bugu ko na tura ko na zagi ko na cin mutunci ko na watsuwa ko na gaba ko dai wani abubuwa waɗanda wato fushi ke haddasawa to abin da hadisi yake nuna mu kenan duk wanda ya taushe zuciyar shi bai aikata ɗaya daga cikin waɗannan ba sai fushin kawai kuma ya haƙuri to Allah subhanahu wataala zai kame mai azabar shi ranar alkiyama Allah ya kame mana azabar shi hadisi na gaba malayin ce wa an abi bakir ne siddiq radiyallahu an an karbo shi ne daga abakar siddiq Allah ya kara masa yarda kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la yadkhulul jannata khabbun manzo Allah yace maha'inci mayaudari bai shiga aljanna shi ake ce ma alkhabbu wala bakhilun haka ma marwaci ba shiga aljanna mai ruwa wala sayyi'ul malaka haka ma ma'abucin ko kuma mai abin nan mai munana shugabanci mai munana mallaka abu wanda waɗanda ya mallaka yana munana masu yana cutar da su shi ma ba shiga aljanna أخرجه الترمذي إمام الترمذي يفتد وانا حديثي وفرقه حديثين يلل باش حديثي بيو الالي حديثي قرادين وفي إسناده ضعف أتكن سرق وانا حديثي أكوي لوني معنى وانا حديثي شما دي mai rauni ne muna ganewa ko shi ma mai rauni ne wato a hadisi ya nuna mamu waɗannan guda uku mai irin waɗannan ɗabi'u ba ya shiga aljanna mayaudari ba ya shiga aljanna wanda yake mayaudari ne ɗan yaudara ne maha'inci ne aikin shi damfara kawai ya cuci wannan ya damfari wancan ya kwace kayan wancan ta hanyar dubara da wayo da azanci zala ya ce ba ya shiga aljanna haka marowaci bayan mun karanta cewa ɗabi'u rana ya ce makaranta ko ɗabi'u guda biyu ba su haduwa cikin mai cikin mai imani daga cikinsu akwai mi akwai ruwa saraka jama'a mu bar ruwa mu zanki kyauta ruwa ba ta da kyawu duk wanda Allah ya hore mata ya zanki kyauta ya zanki alheri domin ruwa ba ɗabi'an mutanen kwarai bace ruwa wato ɗabi'a ce da shedan yake umarnin mutane da ita mu daina yin ta mu zanki kyauta sai sayyul malaka wane ne sayyul malaka mai mummunan wato shugabanta waɗanda yake jagoranta malamai suka ce shine wanda yake barin abin da ya zama wajibi a kan shi na haƙƙin bayan shi mutum yana da bawa ɗaya ko bawa biyu ko bawa uku ta cutar da su yana tsangwama masu ya hana su haƙoƙinsu ko kuma ya wuce iyaka a wurin horar da su da wurin koya masu ladabi yana wuce iyaka ko kuma ya bar su kara zube ba tare da ya ladabtar da su ladabba na addinin musulunci ba ya kyale su babu koyarwa addini ya bar su ba sallah ba abin da ya sha mai kai ba su azumi ba abin da ya dame shi ba su iya addini ba ba abin da ya sha mai kai wannan ana ce mai sayyul malaka da sauran abubuwa waɗanda suka shafi addinin musulunci ko dai ya hana su haƙoƙinsu na zahiri ko kuma ya hana su haƙoƙinsu da shi ya kamata a ce ya koyar da su na addinin musulunci ko ya sa wani ya koyar da su duk bai damu ba haka ma game da dabbobi mutumin da yake da dabbobi wato mummunan rukon dabbobi shi ma malamai suka ce yana kasancewa da barin dabbobin ba tare da cida su ba a lokacin da ya kamata ka ba su abinci sai ka kwance su ka ce ku shiga gari ku nemo kamar yadda ake ma akuyoyi sai a sake su su shiga gari su su wannan su kwaci wancan su ture yaro a yake shi sulbe kawai su ture shi su canya abin ga yaro ya rugo da ƙwarya da can lokacin da akwai ƙorai yaro ya rugo da ƙwarya da gudu gida yana kuka akwai ta ture shi kuma ba ta jin kunya in ta ture shi ta canya abin maimakon ta ture ta ruga da gudu a na ba hankali gare ta sai ta tsaya sai ta canya wannan geran kayan asu ko ta ci abin da za ta ci saboda ba hankali in an kore ta ba gaba ta ga wani haka za ta mashi ko ta shigo cikin gida in kun yi sake da wani geran ku ko wata masarar ku ko dawa ko wani abu ita ma ta cinye kuma ga mai ita can wannan ba da kyawu da Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai irin wannan bai shiga aljanna idan kuma dabba babba ce saniya ce ko jaki ne ko rakumi ne ko doki ne ko wata dabba daga cikin dabbobi a dora mata kayan da sun yi karhinta shi ma yana daga cikin sayyul malaka da maza masu da tafiya sun gaji dabba in ta kana tafiya da ita ta gaji ka tsaya ta huta ita ma rai ce domin ba za ka ji daɗin tafiya ba domin kana ƙara cikanta kuma tana ƙara gajiya tana ƙara wahalar da ita lokacin da kaga dabba cin da zaba kana tafiya har ƙarfe ɗaya na rana ya kamata ka tsaya a huta mana domin kai ba za ka yawan irin wannan tahiyar ƙasa ba a ce tun asuba ka taso kuma har kare ɗaya baka tsaya ka huta ba baka iya ba ƙasa dole sai ka nemi wuri sai ka nemi inuwa ka huta ko ba haka ba to ballantana dabba bai wa Allah ko kuma bugu mai tsanani mai ƙonan bugu irin da za ka gana ana majaki ana tiƙai shi kama ana bugun gini tip tip ana ɗiƙai shi shi yasa jaki Allah ya saka mai da alheri in ya gaji sai ya tutsu da mai shi Allah ya saka mashi Allah ya kiyaye da saboda haka abinda hadisi yake karantar da mu amma hadisi isnadin shi mai rauni ne ma'ana hadisi ne mai rauni hanyar da aka rawaito shi hanya ce mai rauni kuma yana da waɗansu hadisai da suka yi mai shaida ire-iren shi su ma dai dukkan su masu raunin ne amma dai malam ya kawo don ya nuna mamu haka ɗin baya da kyawu saboda duk wanda Allah subhanahu wataala ya mika mai mallakar bayi ko mallakar dabbobi to ya kamata ya kula da su san cewa hakkin sa yara ta yi akan shi shi za ya ci da su shi za ya kula da su shi za ya shigar da su a cikin yanayi mai kyau domin su ma rayuka ne kamar yanda yake rai su ma rayuka ne kamar yanda yake so ya ji dadi su ma suna son su ji dadi kamar yanda baya son a matsa mai su ma bai kamata ya matsa musu ba Allah ya samu dace hadisi na gaba malam ya ce wa ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tana da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man tasamma duk wanda yayi karhin halin saurare haditha qaumin zancen wasu mutane hiran mutane suna hirarsu amma yayi yunkurin mi sai ya ji me ake yi bata shaye shi ba hira ba sa ya ciki ba yana nan su suna jan suna hira amma me waɗannan da yake da su wa saurare hankalin na can kuna mai magana yana ina ji ku ci gaba ina ji amma can yake saurare waccan hira ya ga tahi muhimmanci to shi yake cin mata sam'a wanda ya karhin halin jin hiran mutane wa hum lahu karihuna alhali su suna kyaman ya ji hirar tasu duk wanda ya haka nan subba za a zuba fi uzunayya a cikin kunnuwan shi guda biyu al'anuka za a zuba mai darma za a zuba darma a cikin wannan kunnan kuma a cikin wannan kunnan ba darma darma ta mi ta jahannama ba ta duniya ba ko ta duniya aka zuba maka yaya kana ga in ta zuba maka gano yadda take maka ga ɗan yatsanka ko ta zuban ba ga jikinka yaya take ballantana a ce an karkatar da kai an zuba maka ita domin a toshe ma kunnuwa yau malkiyamaci rana alkiyama ya'anin rasas yana nufin mi an rasas shi ne darma akhrajawul bukhari imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi saboda wannan hadisi ingantacce ne hadisi yana karantar da mu wato haramcin sauraron maganan wanda ake kyaman sauraron maganar shi muna ganewa ko kuma ana gane haka da alamomi ko kuma da bayani karara kamar yadda Imam al-Bukhari fitar da wani hadisi a cikin Al-Adab al-Mufrad riwayan Sa'id al-Maqburi yace marartu ala ibn Umar na wuce Abdullahi dan Umar ma ahu rajulun yatahaddasu tare da shi akwai wani mutum suna hira fa qumtu ilaihima sai na tashi wurin su falaqama fi sadri sai Abdullahi dan Umar ya bige daga kirji na wa kala sai yace idza wajadta thnayn yatahaddathani idan ka samu mutane guda biyu suna hira fala taqum ma'ahuma kakkai tsaye tare da su hatta tasta'zinahum sai ka nemi izinin su ka san akwai mutane wasu mutane zaka iske mutum biyu ka zo wuciya sai gan su bi suna ta magana wai sai ka zo kai tsaye saboda Allah in kuka gaisa lahiya lau lahiya lau ya gaji alhamdulillah kwana bi ta hekka amma sai ga mutum ya yi tsaye sai ya ji hirar mai yaki ba ya da kyau ibn abdulbar ya ce لا يدخل ولا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجين bai halitta ga mutum ya zo ya shigo wurin mutane su bi suna ganawa da juna ba fi hali tanajihima a cikin halin ganawa su su biyu yawwa kaga mutum yana ganawa da mutum to shikenan bai kamata ka shiga ba in ma kana iya wani abu ka zo ka gaida suka wuce waka amma wani sai ya zo ya zama saboda jahilci ya mu yawa game da addininmu Allah ya kiyaye to saboda haka hadisi yana nuna mana baya da kyawu baya da kyawu ka saurari maganar mutane alhali wato ba sanya ka cikin wannan maganar ba Allah ya kiyaye haka malamai suka ce yana daga cikin wannan wato sata saurare wato sunsuna mutum akwai masu irin wannan abin ya ganka da sabon kasa idan sun suna haka wani abu yake nema so yake ji kaurin taba sigari suke nan dai magana da aka gaya mana gaskiya ne kana shan taba sigari ko kuma mutumin da za ya ji labarin kayi sabon kaya gisina ce sai zo ana hira sai zange taba haka kayan nan masu kyau ne ya ji ita ce ɗin koko ba ita ba na ruwanka mai sha maka yamma ba ita bace shi da ba shi ya gani yau kai an ci wanda ba ka damu da kai Allah ya sa kai sa wannan kayan ba me ne ka zage ta ba kuma ya je ya kada ya ce kaya karya ce sabon kaya shadda da yake sabo amma ba zina ba ce da kuma irin mutanen da za su zo neman labarin wani gida a wurin yaren gidan yawwa sai tambaya yaro wacce hira ake gidanku haka baka ji ana hirar kaza ba ko makwabta haka yara ba ya tambayan maya yara mara wayo sai ya tambaye su in sun ji hira makamanci wannan zai ce sun ji ana cewa kaza kaza an saya ma yaran masu dimi ne sai su ba shi labari shi ma da kaga wannan abu ne da ba sa ka ciki ba bai kamata ka shigo ciki ba bai kamata haka damu ba haka kai kana neman yan gidan su gaya ma mai ake faɗi bai kamata ba Allah subhanahu wataala ya kiyaye hadisi na gaba malam ya cewa na nasir radiyallahu anhu qal an canza lokaci to bari mu karanta wannan matsaya ke wa an anas radiyallahu anhu qala an karbo daga anas Allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da aminci Allah gari tabbata a gare shi ya ce tuba barin ciki ya tabbata liman shaghalahu aibuhu ga mutunan da aibin shi ya shagaltar da shi an auyobin nasi daga aibubbukan mutane akhrajahu al-bazzaru bi isnadin hasan malam bazzar ya fitar da shi da isnadi mai kyau da'ifun jiddan shi ma na hadisi ne mai rauni kwarai muna ganewa ko wato hadisi ne mai rauni amma abin da yake karantar da mu cewa aljanna ko kuma wata itaciya ce cikin aljanna wadda an ce mahayi mai sauri bisa doki sai ya shekara 500 yana gudu bai hita daga cikin tawa inuwa ce ce guda amma da za a samu doki kankarman doki mai sauri mai gudu lafiyayye kosashe ya shekara 500 yana gudu bai hita daga cikin tawa kamar yadda Allah ya ce wa zillin mamdud ya aljanna suna cikin inuwa wadda aka miƙe ta inuwa ce mai tsawo to ana ce mata tuba alladina amanu wa amilu salihati tuba lahu wa husnu ma'ab waɗanda suka yi imani suka yi kyawun ayyuka Allah ya ce tuba ta tabbata gare su da kuma kyakkyawan makoma hadisi yana nuna mana cewa ya kamata kowa ya shagaltu da laihin kanshi kamar damuwa da laifin wasu mana laifi da ake magana a nan wurin shine ka zanyi kallon wane mai laifi ne a ba na kai magana kan laifi ba domin Allah ta'ala ya faɗi laifuka ga sunan ga shirka nan ga kafirci nan ga zalunci ga munafurci duka sunan duka iya magana kansu amma kamata yi ka shagalta da kanka kafin ka zanyi shagaltuwa da wane yana yi wane yana yi amma na kai magana cewa laifi ba da kyau wannan abu ne mai kyau domin Allah ne ce a faɗakar amma ka zangi kallon wane ne mai laifi wane ne mai wane mutunan banza ne to kai fa sai kokarin gyara kanka ko an fusa kuma Allah ya ce alaikum an fusa ku kula da kanku gabanin ku kula da wani kafin ka ga wane yana da laifi kai tunanin kai baka da wannan laifin in baka da shi baka da wani kai ta tunani kai ta tunani wane ne wanda in ya tuno baya da laifi in ba annabawa ba akwai shi to saboda haka duk wanda aibubbukan shi tunaninsu ya shagaltar da shi daga kallon aibubbukan mutane to kaji irin sakamakon da zai samu wurin Allah subhanahu wataala tsuba wato aljanna ta tabbata ma'ana Allah zai shigar da shi gidan aljanna saboda haka kan mu zamanto masu laihi tudu ne sai ka take naka ka zangi kallon na wani a gama ta ka bar taka naka ka tsaya ka zangi kallon naka domin in na gyara in kowa haka yake shi ke na sai mu rabu da laifi amma matsalan sai in mance da kaina in zanki tunanin wasu yaushe ne za mu gyarawa su ma da nake kallon ba su kallon kansu su ma ni suke kallo mai laifi to kaga ga za mu ta zama lalace ba ranar gyaruwa amma in kowa ya kula da kanshi to shi kenan kowa ya gyaru laifuffuka sun yi karanci kuma duk lokacin da muka yi laifin mun san yadda za a mu gyara mun san mu masu laifi ne kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna dukkan yan adam masu laifi ne mafiya alkhairin masu laifi sune masu tuba Allah ta'ala ya ce mu masu laifi ne kuma ya ce wa tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba daya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda kuka wuce iyaka wurin saban Allah kada ku hidda ranku daga samun rahama Allah subhanahu wataala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana yin gafara zanubai gaba daya inna Allah innahu al-ghafurur rahim Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai kuma ayoyi suna nan da yawa wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafara Allah ta'ala nan ku tuba zuwa ga Allah da haka kenan kowa ya gyara kowa ya zangi kokarin tunanin laifin shi gaba ne tunanin laifin wane ko wanci da wane da wance lalatattu ne su wane ba a ki kokari ka zanki tunanin kai ya gyararre ne ya ka gyara in ka gyara to sai ka hito ka zanki tunanin towa za ya kamata kuma kama magana shi ma ya gyara Allah subhanahu wataala ya gyara mana al'amuran mai samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah saka na'am a kira sallah
Asha Gartala wannan take tambaya ta ce ita budurwa ce amma ta samu kuɗi tana so ta tai umra in ta ga babanta babanta hana ta zaye ya ce dan mi ita da ba ta yi armi ba za ta je ta yi umra to sai ta ga in ta ga mai a wata mai ƙarya da cewa an ba ta a wasan kan furusan ne a ce wurin masu kai umra din za ta za shi yarda ba duka za ta abunga to shi ta ce in ta mai wannan ƙaryar dan ta kai ta yi umra yayin kyau
to ya ce ita budurwa ce ta ce tana so ta je umra amma in ta gaya babanta hana ta zai amma in ta mai wasu azanci da dabaruwa ka ya barta ko ya halitta ta mai wannan azancin to inda ta samu mata waɗanda suke amintattu waɗanda za su tafiya tare da su babu laifi in ta samu ɗan rakiya na ƙwarai ba tare da maza za ta ba na'am
in ta samu mata waɗanda za su tafiya to ba laifi sai su tafi tana iya dabaru haka saboda ibada ce ibada ce za ta kuma bai kamata ubanta ya hana ta ba saboda ibada ce wadda Allah ya wajauta ma kowa yayin ya samu dama na'am kenan uba ba ya da halin ya hana ta inda zai hana ta kawai yake da hakkin hana ta sai da muharram don bai kamata ta yi balaguro haka nan matsayinta na budurwa ba amma inda jama'a za ta tsaye jama'an kuma ba samari ba ba bu kayakinta ba a ba samu mata ko ba irinta ba samu mata na ƙwarya ka matan aure masu can ibada da sauransu to sai a tafi tare ba matsala don za mai wani wasu dabaru don ya barta ba laifi ba na'am na'am wagga ta ce koyan aiki ta yi ga matan nan masu koya aiki na irin aikin hannu na mata na gida ko irin sabini turare to sai ita wadda ta koya musu aikin ta ce duk wadda ta je ta koya ma wata bata yahi mata ba a wata yi aikin haram to shine ta gata cewa sun zuba mata kuɗi sun koyi aiki kuma ta ya za ta hana su su koya ma wasu shine ta ce wai wannan haramcin da ta ce duk wanda ya koya a wata bar shi da Allah ya ya inganta ya ce wata baiwa Allah ce ta koya masu ayyukan turarurruka na mata da sabulai da sauransu da mayuka na shabawa haka waɗanda ake a cikin gida amma da aka ƙari da ta ƙari koyar da su ɗin sai ta ce duk wanda ta je ta koya ma wata bata yayi mata ba Allah ya shi kuma ba kyauta ta koya masu ba kuɗi suka biya ko kyauta ne ma babu wata Allah ya shi bai kamata ba Allah ya isa ta ba za ta kama su ba yawa rishin yabe wata duk ba zai same su ba bare ma sun biya ta kuɗi don ka su je su koya ma wani amfani ilimi ya dashi inda ba ilimin kafirci ba ne inda ba ilimin sata ba ne ilimin shaye-shaye shi ne wanda in ka koya sai ka ɓoye ilimin asiri duk sai ka ɓoye in ka koya amma ilimin da karuwa na ɗan maza su karuwa su samu aiki su samu sana'a mata su samu sana'a cikin gidaje ku je ku koya kawai ku jale ita in ba koyawa koya mata to ai shi ne Allahu akbar koko daga sama kawai ta aka duro aka bata abu Allahu akbar na'am wannan ya ce samari ne ya rasu da irin wannan askin wanda bai da kyau suka ce wai gabanin ariya shi ana iya gabanin wanka a aske wannan askin da yi koko kawai a bar shi haka a mai wanka a sashi kamari ne ya mutu da irin wannan aski wanda aski irin wanda ake share na abal nan wai ko ya halitta gaba na a rufe shi a aski ya kamata ana yi aski na sha Allah wannan ana iya raba shi da wannan mugun aski na'am
duk da yake bai kamata ba ayan musulmi ku yi tsoron Allah ya zo mutum in ya mutu ya kenan haka mumun aske ne amma yana nan wurin Allah domin ba tuba kai ba gaskiya ne kana nan da shi da wannan niyan son wannan askin ka ta lahira aharo yanan koma aske da shi Allah zai tara ka kamar dai mumun aske saboda tausaya maka ne kawai na'am
ba mamaki kuma muka yi haka nan shi ma Allah ya dime kai tausaya ma Na'am.
kuma baka san ciwon kanka ba saboda ka ana iya aske mashi na'am na'am wagga take tambaya ta ce wata application ke da akwai yanzu ta whatsapp wanda ake yi a wa'ayi mutane mutum zai kekkera su cikin salular shi ya aika wani abu ne gare su taro wanda in kai ta nan za ka samun kuɗi aikawa a waka ka nuna hajar ka ta sai da to wannan yin na ka yi mutanen ya halitta
To, a yin sura ba ta da kyawu, kuma bai kamata a yi sana'a da irin wannan sana'a ba gaskiya, Allah haka gaskiya bai da kyawu. San dabarar da za a yi ba dole sai an yi hoton mutum ba, ba mutanen za a sai da ba kayan, ka gwadi kayan ka kawai, na'am ba sai kayan mutanen ka sa masu kayan da kake sai da ba. Ai mutanen ake tattarowa sa na sa masu kayan a gwadi ko, Eh, haka.
ba sai an yi ba. kana ya gwadin kayan ka gasu nan ga kalolin da kake sai da dogo riga gajera bushe gajere ko dogo da sauransu daga ma tsakaninka ne da ma tsakaninki ne da mata kuke abubuwan na'am amma yin hoton baya da kyau na'am na'am wannan ya ce irin ruwan nan in an kare da suke wucewa bakin gidan mutum suna zowa da kazamta da saura amma akwai ruwan na, na abin nan na sama ya ce in ya wuce yana so ta yi masallaci cikinsu babu ko ba komai yace ruwan da ake yi bayan ruwan da ke wucewa bayan ruwan sama sun tsaya haka an yi ruwa da yawa akwai ruwa masu wucewa bayan suna gangarowa daga wani wuri ko kuma mutum zai zo za ya masallaci wani lokaci sai ga babu hanya dole sai ya shiga cikinsu don ya shiga cikinsu babu komi ba su komi ruwa ne masu tsarki ko da suna dauke da shara shara da an wanke ta babu kazanta
wannan kuma yake tambaya ya ce matar shi ce za a ma wannan kafes ake ce mai wanda mace sai ta sa kayan aps na maza ta zo gaban inspector ko kwansayi pedagogic ya yi notanta tana ma yara 'yan primar aps tana tsalle-tsalle don ya ba ta not to shi ne ya ce matsale shi matar shi an ce ta yi haƙi a haiz to shi ne ke tambaya ce ko in ya bar ta ta yi ba komi tunda dole in ta zo sai an ga farm ɗinta da saura tunda amma matan shi koyawa take Eh, koyawa take.
koyi tsalle tsalle take a'a awa- madan ce ta faran shi amma akwai wani notu da za a bata wanda daga cikin macer din mawabe idan sai ta zo ta wannan APS gaban maza ai notanta a bata wannan maki kuma dole sai ta sa wannan kayan sirbatin Amma wannan yan maza malama ce ta faransanci eh haka ne na To amma akwai wani abu da ba za ta same shi ba dole sai ta yi irin wannan sa kayan yawwa na motsa jiki Yawa.
kuma ta zo gaban babbanta Mm, ta koya gaban shi yana kallo yawwa shi kuma ya rubuta mata Maki, ta maki.
ta yi wannan tsalle tsallen ga kayan ta mace Eh, to shi tambaya yake matar shi an yi an yi ya ce ba ta yi to ta matsa mai ta matsa mai yanzu in ya bar ta a yaki nan gaskiya zunubi ne sai dai aka yi a nemi gafara Allah kawai laifi ne kuma dai a ƙi ma dai kuma a yi an san dai an saba ma Allah tunda in ba ta yi ba ba a bata wannan shahada ba kaga irin wannan ya kamata a ce kasashen mu na musulmi wallahi irin waɗannan mugaye aladun a bar su a bar irin waɗannan mugaye aladun mai haɗa mace ko ba mace aure ba ko budurwa ce bai kamata wasu abubuwa da waɗansu suke wanda ba musulmi a ce mu ma sai mun yi sa'an nan Mm, ya kamata a ce duk mun wuce wannan wurin kasan mu kowa musulmi ne ƙwarai.
da mai samu ke da waɗannan mugayen al'adun kuma su ba su da alaka da ku ba su gabatarwa ba su jinkir ba abinda suke samu kun ga ya kamata a ce an rabu da waɗannan ba amma sabon Allah ne zunubi ne mace ta zo gaban wani wanda ba muharramin ta ba da sutura irin wanda mijinta kada ya kamata ya ganta da wannan sutura laifi ne Allah ya kiyaye Amin. Wannan kuma yake tam- take tambaya ta ce kuɗi ta cinta ita kuma talaka ce ƙwarai mabuƙaciya. Ta ce wai tana da iko ta ce bari ta ɗau kuɗin nan ta kashe amma sadaka ya kai ma wanda ya yi da kuɗin.
ya ne aka yi kuɗi ta cinta suna ɗan dama amma talaka ce ba su da abinci da saura ta ce tana iya ta kashe ta ce ladar sadaka a kai mu wanda ya zub da kuɗin baiwa Allah ke tambaya cewa kuɗi ta tsinta kuma suna da ɗan dama wato kuma ita tana da bukata shin ko ta yi rike wannan kuɗin ta ci gaba da saboda suna da bukata abinci gidansu ba su da abinci ta yi rike su sai abinci su zanki ci da sunan shi wanda yadda kuɗin Allah kai mai sadaka su kudi aka cince su in masu dama ne ba a cinsu sai an yi sanarwa sai an nemi mai su in ba a samu ba shi kenan mutum na ya cintuwa ya zangi sanarwa kuma yana da bukata ya taba su da niyyar radda Allah ya kawo mai shi ya biya shi na'am ya gaya mai ga daidai yawansa amma ya taba amma zai biya shi tunda kana da bukata ba ka yi ajiye kuɗi kai ta sanarwa kuma kai ga ka da larura ba ka da abinci sai ka zange tabawa kana amma kuma kana mi kana sanarwa amma dai wanda aka so shine a aje su har a game su in kana da bukata ba a game wannan kudin ba shikenan sai ka rike su yadda ta bari in sai ta ci tabar da bai kamata ta ba wani bagata sai ta yi makanta abin nan biyan bukata da sunan shi kuma Allah Allah ya kai mai ladan sadaka shi domin nashi ne ba nata bane ita ta ci abin shi kuma kamar yayi mata sadaka ne saboda bata kai shi ya halitta kamar mace ce in ta hidda zakka mijin ta talaka ne tana iya bashi gaskiya
shi talaka ne ita ko mai kuɗi ce shi tsohon keke gare akwana gare shi ita kuma tana da yan motocinta kuma tana da yan gidajen haya kuma tana safara ana sau kaya daga cana daga dubai kuma bawan allah sai a hankali in ta yadda zakka sai ta mika mashi domin dai abin zai dawo nan kamar yadda mun karanta ai tsarin gaskiya to saboda haka idan mutum na da bukata babu laifi allah ya samu dace amma dai abin da aka so a yi sanarwa in ga mai so a bashi in ba gani ba to shikenan sai ta rike ta ci ta koshi da sunan shi kuma allah kai mai sadaka na'am na'am wannan yake tambaya ce malam wai uwayen yarinya suke gayin eh, a wasu sadakin da za a kama ɗaya su ko ko sh- wa- wajen ɓangaren ango shi ne yake so ya sani ko kuma in an ba da uwayen amarya sun sun ga damar ce bai isa ba a ƙara eh yarjejeniya ce maganar sadaki bangare ne guda biyu abinda miji yake iya bada sai ita ko mace tana iya cewa bai is- bai ishe ta ba to fa al'ada mu ba da mace ake magana ko ba haka ba da da waliyanta ake magana saboda ita bata ma san abin da ake ba ita da abin da aka ce sai ta ce shi kenan in dai ba jawara ba ta jawara ce za a tattauna da ita da ba jawarinta su yanki su ce ta ce ga abin da za a kawo to da haka in ba haka ba idan mutum ya yanke sadaki su kuma iyaye suka ga yayi kadan suna yi mai magana su yayi kadan a karo na'am babu wani abu na'am
haka in sun ga yayi yawa suna yi rage mashi haka
arai kau ana yana yin yawa mutum nawa akwai in ka je gidan wadata suka ga kuma kai ba mawadaci bane abinda dai suke so ka rike masu da mutunci haka suna yi rage masu ke yayi yawa a rage na'am wacce saboda sun san kaya abin da ya karhinka irin wannan da wannan muguwar rawa gara kakkata kata yawwa in san haka kwana biyu ana yi samun matsala gaskiya
sai su baka shawara ke mu ba wata wahala muke so kai ba komi za mu maɗiyan mu amma abin da muke so ka rike ta da daraja ka Allah kamar zuwa kana yin wani abin dan ka burge ni haka Allah kakkai domin zama ne za ku yi na dindindin Na'am.
to ana iya ragewa in yayi yawa kuma ana iya karawa in yayi kaɗan na'am na'am wannan ke tambaya mace ta ƙara haida kusan magariba to wai sai ta yi sallar la'asar da a wasu sallar la'asar kusan la'asar ta ƙare to wannan sai magariba da sha ta ce duk sai ta ramka su
bayan la'asar eh bayan Kusan la'asar magariba.
kusan ake ha
gashi nan magariba ga magariba yau kusan magariba ta ta Kayan ƙare.
magariban ne ko?
kayan magariba eh tace tace sai sai ta ta yi yi la'asar mm.
eh idan mace jinin ta yanke ga hin rana ta faɗi to la'asar ta kama ta saboda lokacin la'asar bai kare ba yace wai har da azawar a'a yawa azhar ai lokacin ta ya riga ya wuce da dadewa ma da la'asar ta shigo azhar ta wuce saboda haka la'asar ta kama ta ita kadai da kuma sallolin da ke bayan tsarkin ta kuma na'am
wannan ya ce ya saki matar shi daga shi sai ita daga ba kuma ta neme shi gafara sai ya maida ta ya ce babu komai tun da tsakanin shi ne da ita wani Ne bai shi yaya?
ba Sak- sakin ta yi daga shi sai ita daga ba sai ta ce ta tuba a yahi mata sai ce ya maida ta to da bai gaya ma kowa ba babu komai a ya gaya mata ai mutum ne daga shi sai Da matan wasu shi ba su sani ba daga shi sai matan shi yace ya sake ta sai ta ce ta tuba da ya hakuri da Allah sai ce to ya maida yan dama wannan haka nan ne kana ya sakin mace nan take kuma nan take ka maida amma fa saki ya tabbata tunda ka gaya mata ko tuba dubu za ta yi bai goge wannan sakin ya tabbata ka sake ta Eh, a lokacin ba dai ka gaya mata baka ji tsoron Allah kaka yi tunanin ba wanda ya ji daga kai sai ita ai Allah ya ji ko ha?
ta ne lokacin ya yi akwai sauri akwai sauran da yawa eh eh eh ya haƙuri.
kuma ga lokaci ya bar su kawai Eh, a bar su haka bar su A wani mun sa- kara minti shida ga lokaci Allah saka sai a bari har rana ya ce Allah ya kai mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu da abin da muka karanta waɗanda suke bara addu'o'i kan bukatunsu Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatunsu akwai ɗaya daga cikin waɗanda ake hidima da sunan masallaci a kwana biyu Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi an ɗauke mai motar shi an sace mai motar cikin gida aka dira aka ɗauke mai yana bara addu'a Allah ta'ala ya bayyana shi Allah ya tona asiri wanda ya ɗauki wannan motar Allah subhanahu wataala ya sa kafara ne a gare shi in kun babu rabon dawowar shi Allah ta'ala ya hore mai sayan wani Allah subhanahu wataala ya kawo karshen wahala gaba daya akwai ma dai daga cikin bayan Allah wanda shi ba yana bara addu'a banda gobe zai maɗe shi aure yana bara addu'a Allah subhanahu wataala ya sa ai wannan sabga lafiya a kare lafiya kuma Allah ya ba su zaman lafiya da kuma akwai wani wanda yake bara addu'a an kama baban shi an sace baban shi cikin satar da ake yi na kan yana bara addu'a Allah subhanahu wata'ala ya gaugata sako shi Allah ya kwato shi daga hannun waɗannan asalimai da dukkan waɗanda suke hannunsu Allah subhanahu wata'ala ya kwato su kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan mugun aiki da ake yi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu isasshen zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu cika da imani marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah kara masu marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah kara mana din kai da san junan mu ya Allah Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah Allah ka raba mu da kita da bakin ciki tsakanin mu ya Allah Allah ka sa mu zaman to al'umma guda ɗaya masu san juna ya Allah Allah ka kara mana san annabin kai ya Allah Allah kara mana san annabin kai ya Allah Allah kara mana san annabin kai ya Allah Allah ka kashe mu akan san annabin kai ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ƴan kasuwan mu Allah ka yaye musu dukkanin matsalolin su ya Allah waɗanda suke fama da su ya Allah duk wata matsala da ke faruwa tsakanin su da gwamnati Allah ta'ala kawo karshen ta ya Allah tsakanin su da duwan da burgare ya Allah kawo karshen wannan matsala ya Allah Allah ka amintar da mu gaba da ya Allah Allah ka jaya mana duk wani tarnaki da yake faruwa a cikin kasuwancin mu ya Allah a cikin aikin mu a cikin rayuwar mu ya Allah Allah dan girman ka ya Allah Allah dan karfin ka dan wadatar ka ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka shahi mana wayan mu Allah ka mana karshen duk wata wahala ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka kare mana su ya Allah Allah ka tsare su da inda suke ya Allah daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin